اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبقنا سرعك ولاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب فيا رب فاجعلني لديه مقربا وصحبي وأحبابي ومن كان مصلا وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيبا مرسلا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب ذكور الماردين وهدها وقو يقين المقتفين ذوي العلا وأغن فقير المنتمين لحزبنا ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب تركيهم يا ربي بالشكر دائما فإنك فرد العاجزين مجللا يا ربي يا من جنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا مؤملا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر الذكر والهب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله آه من داو كراتمنا ديواني ديوان مولمو آه شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس على قوله السنغالي عند ميكي cikin wannan harafi na me
حرف الدال a harafin dal ina muka kwana a cikin harafin na يا ربي فاجعلني لديه مقربا وصحبي وأحبابي ومن كان موصلا
wallon shawul islam yana cewa fa ya rabbi ya ubangiji faja'alni ka sanya ni na zamo muqarraban ladaihi makusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
وصحبي Allah ka sanya sahabbaina su ma haka su zamo makusanta wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
وأحبابي da kuma masoyana ومن كان موصلا da kuma dukkanin wanda yake abin sadarwa ne da mu wato shi ma Allah ka sanya shi cikin wannan addu'a na'am وتجعلنا للمتقين أئمة Allah sai ya ce muna roƙonka wato ka sanya mu wato mu zamo ayin matan lil muttaqina muna shugabanni ga masu tsoron Allah ka san wato eh, wannan yana cikin Allah ya wa dan adam buɗi a cikin komai idan dan adam ya gane yalwar Allah to kowace addu'a ta sa sai kaje akwai bambanci da ta waninsa kaji in ka ce Allah ka sa ni cikin masu tsoron Allah masu tsoron ka ai ta wadatar to ita kanta a cikin wato ka zama kana jin tsoron Allah ka roƙi Allah ya zama kana gaba gaba in masu tsoron Allah sun haɗu ya zama kai ne sarkin su a ciki shi ne zama ai matin lil mutakina mu zama mana shugabanni ko sarakuna ko jagorori ga waɗanda suke masu tsoron Allah. Na'am.
ila abadil abadi Kuma ba rana ɗaya ba, ila abadan ta abada,
saiban mursala kuma ya zamo wato kwararowar ko aiken baiwa ce daga gare ka ya Allah.
walayyin sufural maridina wa huddaha Ya Ubangiji, walayin sukural marijina, ka tausasa, ka wato taurin, tau- taurin nan na masu masu, a, wato na masu taurin kai. Mutumin da ya zama mai taurin kai, ba zai biyi ba sai an ɗau takobi. To Allah da mun masa wazi, ka sanya kawai ya zama ya biyi kawai. An gane, ka tausasa fannan na masu taurin kai. In an ce wato fa kamar tashbihi ne ka san fa kamar dutse wanda yake kurman dutse to in mutum ya zama mai irin wannan taurin kan ana safanta shi cewa na taurin kai kamar dutse ko to to irin masu wannan taurin kan ya zama ni kasi mun taurin kai ya zama Allah cikin wato baiwarka da isarka taurin kan nan nasu Allah ka tausa samu ya zama sun biyo gare ni ba sai an yi fito na fito ba shine walayin sukural maridina Mhm.
wa huddaha idan ba su bi ba Allah to ka taurata su
wa qawwi yaqinal muqtafina sannan ubangiji ka karfafa imanin nan na masu bibiya ga tafar ga wato tafarkin mu imanin su to Allah ka karfafa imanin su
zawil ala zama ma'abuta ɗaukaka a cikin biyayyarka da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam
wa agni faqiral muntamina li hizbina ya ubangiji ka wadatar da fakirai wato na masu dangantuwa ga jama'ar mu fakiran cikin mu Allah ka yi musu arziki
wa najji jami'al ka san wato Sho Ibrahim kamar yadda nake faɗa kullum Allah ya yi masa wato buɗi ya gane annabi a cikin komai kuma ya gane babu abin da yake raba bawa da Allah in dai bawan ya samu Allah an gane idan ka kalli wato jamalarsa in ka tuno da waliyan da ake baka labari sai ka kaman mara su da alaka an gane to shi kuma ya gane Allah ya fahimci wato jamala ya fahimci wato a wato jamala da kamala da haiba da komai da komai sifar manzan Allah ce an gane shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yadda ku- kuka sani al-insanu al-kamil ne haka ne to shine bisa zaka ji yana cewa alaihi salatu lillahi summa salamuhu sai ce biha yushal arzaqu wal aishu wal qutu in yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ce Allah da albarkacin wannan salatin Allah ka hore min arziki misalul arzaq wal aishu kuma samu rayuwa mai kyau wal qutu kuma kan mu zauna da yunwa yanzu mun samu abinci an gane na'am
wa najji jami'al mu'minina min Amen.
ibtila ya ubangiji ka tseratar da gabaki ɗayan muminai daga jarraba ta bala'i
turaqihimu ya rabbi bi shukri da'iman ya ubangiji ka hauhawar da su wato wato mukami na shukuru mukamin godiyarka turaqihimu ya rabbi bi shukri kuma da'iman a dawame
fa innaka malajal ajizina mujallala Allah kai ne mafakar dukkanin wani gajiyayye kuma kai ne kai ne abin girmamawa
ya rabbi ya ubangiji na ya man junduhu dahar ghalibun ya wanda rindinarsa ce take yin rinjaye ya man junduhu dahara galibu ya wanda rindinarsa ce take rinjaye a koda wani lokaci
walau da ufat ara'uhum ya ko mu'ammala da ra'ayoyinsu da powersu da komansu da da rauninsu an gane a ce tattalin arziki na mumina ya yi ƙasa super powers an ɓace daga hannunsu kamar halin da muke ciki yanzu ko wato kaga tuta kafirci a duniya ita ce take take wato tashi kullum to duk da wannan tutar ta kafirci da take tashi har ku damu ringanar Allah ce take yin rinjaye ko da yaushe kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah sai da ayi hakuri idan abin ya zo ana tattakure ko ana kome ku yi hakuri shine Allah ce wallahu ma sabirina Allah yana tare da masu hakurin in sun- in sun yi hakuri to saboda haka danar Allah ce take rinjaye duk inda kafirci ya kai da tashi Mhm. ya mu'amala ya abun buri
lakal hamdu wa shukru al musarmadu da'iman godiya ta tabbata gare ka ya Allah da kuma yabo da'iman fitar
falam yakhsha man yalja ilayka tawakkula wanda ya fake gare ka ya Allah falan yaksha man yalja man yalja ilaika tawakkula wanda ya fake gare ka yana mai wato dogaro da kai an gane to falan yaksha ba zai taɓa jin tsoron komai ba duk abin da kake gani ya taso in dai ka fake da Allah ka tsaya a- a kofar Allah ko kowane irin tashin hankali ne kai haƙuri sunan abin ya ƙare ya ƙare duk irin kuncin da ko gani ah, an yi zamani a nan sauro duk da waye kowa a nan ana jin tsoron yin sahu da bako an yi haka an taɓa zuwa wani masallaci za a yi sallah wani bako ya shiga masallacin da buhu ƙarshe daɗewa aka yi a cikin masallacin ba kowa sai liman sai bakon tunani wani sha'ani ya zo da shi kayan fashewa haka ka ko sai da ya zama ana sallah wasu suna gari da makami a hannunsu da wancan yanayin da ake ciki da wannan yanayin da muke ciki wanne ya fi fargi ya fi fargici dole ku ce wancan ya fi fargici wancan ran ake nema kansa tsaye ana gane kuma aka ƙagawa musulunci wato wani irin baƙin jini wanda duk wanda zai yi sha'awar musuluncin yana kallon abin da musulmi suke wa musulmi yan uwansu da sunan musulunci fa wane ne zai yi sha'awar shiga musulunci mun ta gaya muku a lokacin ku yi haƙuri komai da shige yanzu ana yi ba a yi dama ƙarya ce a yi dama ƙarya ne sau da haka wannan yanayin da ake ciki za ku yi wa maki zai wuce idan a gasta aka yi aka shigo wa da al'ummar annabi shi muna bawa wanda aka aka bashi aka haɗa kai da shi aka aka ƙagi abin shawara ya dawo ya kalli mutanensa ya gyara abin idan kuma ya kyala zai gyara shi Allah ba zai bar bayi a cikin musiba wannan ga ina tabbatar muku da wannan insha Allah albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah muna da kyakkyawar raja'i da yaqini Allah zai gyara wannan abin da yake ciki albarkacin annabi na'am salatun wa taslimun ala taha ahmadin saboda haka salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata a bisa ɗaha Ahmadu sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayen manzan Allah wa ashabin da sahabban manzan Allah wa man kana mursala dukkanin wanda yake Allah ya aiko shi wajen al'ummarsa mursali ne to Allah ya sa shi a cikin wan- wan- wannan salatin da shauran mursalai kenan kamar yadda ake faɗa mursalai su ɗari uku ne da goma sha uku ko to Allah ya sa su a cikin wannan salatin na'am
harful ha'i awal mustafa al-mukhtar khalaqa mudmari wa kulli wa juz'i fa huwa sirri wa mazhari idha ba'a daw'ul badri miltu li dhikrihi wa azkuruhu fi kulli mar'an wa manzari عليه صلاة الله ثم تله صلاة توكينا إلى الذكر والدين وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو أمري مزاكي ومسكري وأذكره عند البلا ونئده وأذكره في غيبتي مثل محضري عليه صلاة الله ثم تله صلاة توكينا إلى الذكر والدين وأذكره عند البلا ونئده وأذكره في غيبتي مثل محضري وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المكدر عليه صلاة الله ثم تله صلاة توكينا إلى الذكر والدين
na'am
حرف الهاء wato mun zo kan harafi na ha babba ha ce babba ba ha karami ba kasan shi bahaushe yana da hanyoyin da ya koyawa wato ƙabilarsa sanin wato a harfai huruful hijaiya din nan to akwai hanyoyin da bahaushe ya koya su cikin sauƙi kaga ha ha'un ne ko to shi ba shi da yazo da ha ce sai kalla ya ce wannan ha amma babba sai ce ha amma karami wani kuma ce ha sai ce da ya saba ha sabe haka jin karami to akwai jin babba to jin karami ne ji- jimin nan amma karami to sai kuma ya samu na ce wannan jimin nan ma ya saba jin saɓe ka ka ɗauka larabci ne hausa ce ai yawwa to haka bahaushe yake da wato hanyoyin koya akwai sun ƙeƙashashe ma sun ne shi da ƙeƙashi akwai fa gujajjiya faguji akwai fazalla akwai kuma fagujijiya me yasa yake ta fagujijiya fadda ta zuwa a ƙarshen abin da ba wana ba a gabanta kamar ka askin makuli ko ka askin makuli to wannan ka askin din wannan fadin ba zai ce fayi shuru ba sai ce fagujijiya sai ce faguji ko wadda ta zo ta wa- wa amanahum min khawf Allah ya ɗa mahun min ju'in min hauf to nan hauf ɗin ta ƙarshe sai shi ita ce ba guji ita ma ita kuma da ta ta zo a cikin jumla kamar faja alahum faja fa sai ce fa kawai Eh, shi kuma balarabe sai ce fa'un ko ko kuma fa ce kawai akwai alli kafa a ce ka san me sake kyauta allika ba ha ba ai ba karatun muke bane ba shi muke da ai da abun eh ya sunan abun nan da ake da ake hawa na kan doki da kafa ai tana kama da shi yana alle kafa eh to haka da abun eh na'am
awal mustafa al-muhtari khalat mudmari wato shehu mashahul islam ya ce hawal mustafa al-mukhtari ya ce soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake abin zaɓi kuma ban zaɓin Allah halar da mudumari ko ta cuɗanyayi ta cuɗanyi kurma yayin zuciyata
wa kulli
an gane kuwa san annabi ya cuɗanyi zuciyata gaba ɗayan ta babu komai a ciki sai zu- zuciyata ba komai a ciki sai san manzan Allah Mhm.
wa kulli
saboda haka san ma- san kaga kulliya ta
wa juz'i
wato san annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shine kulliya ta wajuz'i kuma yayin ya wato ya shiga yanki yankin jikina juz'in juz'in jikina in ka dauko hannuna san- san da yake wa annabi daban ido na haka baki na haka hanci na haka komai na ba aha fa hawa sirri kai annabi shine sirri na fa
wa mazhari kuma shine mabayyana komai na
idza da'a daw'ul badri milku li zikrihi saboda haka idan farin wata ya haske to ni wannan hasken farin watan tana min yake daga ina wanda ya samu wannan hasken farin farin wata kai farin wata daga ina ka samu wannan hasken naka sai in tuno daga hasken manzon Allah wannan farin watan ya samu wannan hasken to milkul zikiri sun koma wajen wato wajen inda watan ya samu wannan hasken sai kuma ambatan annabi sallallahu alaihi wa sallama
wa azkuruhu fi kulli mar'an wa manzari ina tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkanin abin da zan kalla wa manzari kuma ina tuna annaba cikin dukkanin abin da zan yi tamyizin san gani ko menene shi ni annabi nake lalibi a ciki kawai
wa azkuruhu ka san yace wato wani baiti da yake- yake cewa na tafi a cikin dukkanin matafiya da darke rasulullahi zahabtu li amrillahi fi kulli mazhabin li darke rasulullahi yace na tafi a cikin dukkanin wata matafiya ba dan komai ba kawai ya zan yi riski manzon Allah dan ka ganin na karatun fiqh lalaban annaba nake yi idan ka ga ina karatun alqur'ani lalaban manzon Allah nake yi idan ka ga ina karatun ko da sarfa ga na yi ko na hau ko ma ne ni lalaban manzon Allah nake kawai ko ka ga ina na bar garin mu na tafi wani gari lalaban annaba nake yi na'am to shine mhm wa azkuruhu ina cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama indal agani yayin waƙoƙi idan na je na wata waƙa waƙoƙi sai kawai in ji na tuna manzon Allah an gane ai akwai kalmar da wani mawaƙi zai faɗa wa wani mutum shi mawaƙin ya san ƙarya yake shi ma wanda ga ya san ƙarya yake to da na zo nan sai- sai sai ce baka sani bane annaba kake yabo ina misali ina misali wani mawaƙi ya ce ya kalli wata maso ya ce ƙaunar ki a raina ba kamar ki a faɗin duniya da gaske ki ita ba ta ce kai ba ƙaunar ka a raina ba kamar ka a faɗin duniya to waye ƙaunar ka ƙaunar sa a ranka wanda ba kamar sa a faɗin duniya sallallahu alaihi wasallam to shine wa zukuru inda al'ajani Allah kuna gane ya ko ya samu wani mawaƙi ya zo da da wata basira da ta tsallake hankali an gane ana ganewa ka sa akwai mawakan da Allah ya musu buɗi gaskai kana kallon wakar shirki suke yi amma su masana Allah idan suka kalle su sun san cewa wannan sha'anin ba nasu bane wani abu da suke yabo amma su ba sani ba ne ina misali shata shata na ce misali kaga ya kalli wani wata mata yana mata waka su- wasu mata goshi ko wanda yake cewa ya gode goshin dan gudu haka yake faɗa da Allah ya ma wani buɗi a cikin wakar tasa da ya kalle ta ya kalle ta ya rasa da bai da sufata ta yace duk yarka da goshi kake yin sallah ka ka ji tsaban basira fa wani ce ko ka sha giya ai ba za ka dungure kiya to nawa za ta bashi ta biya shi kuma ka ga wanda zai mata waka da yake wannan kamar ba ka gane fa to yace idan ka je misira kai sallah goshi ka sa ka kai ƙasa idan ka je Kudus kai sallah da goshi kai sallah in ka je Makka kai sallah ita kai ko a Madina kai sallah ka kare yake ne to da goshi kai kai kai sallah sai tashi haɗe ta yace abin sallah Ha, ka gane to ita abin sallah ce ko to shi manzan Allah shine sallar shine ba zikru inda la gani domin me duk wanda zai sallah ko ya sani ko bai sani ba sunan Muhammad yake rubuta kuma kai kanka Muhammadin ne kanka mun jaye ne haƙarƙarin ka haka ɗe cikin ka mun jaye ƙafafuwan ka ne ta ga Muhammadin ne ko sai ka yin sallah in ya ruku ya rubuta in ya tsaya yana sallah ya rubuta me alifi in ya ruku ya rubuta me ha karami kaga aha in kai sai da ka rubuta mun jaye ma in ga zaman tafiya ka rubuta dan du ahmadu kaga muhammadin ne ko to shine sadaka su ma kasana jin shata yace abin sallah yace kada kake ga abin sallah nan manzon Allah ne abin sallah shine wa azkuruhu indal agani shine misali na'am wa idh hala mazaqun haka nan idan na ɗanɗano wani abu ɗanɗano mai zaƙi ko mai daɗi ba na jin wannan abu sai tuno annabi ya fi shi ka san mai dalili komai na annaba komai na annabi babu babu abin yarwa a jikin manzon Allah an gane ka san an rawaito an sha jinin manzon Allah an rawaito an sha bawalin annabi ba shi kenan kuma wadda wadda ta sha bawalin ta ce me ba ta taɓa jin abin mai daɗi da ƙanshi da daraja da martaba kamar wannan abin da na sha ba. Hai, sallallahu alaihi wasallama, wa zukurhu indal agani wa izhala mazaqun. Shi ya ce me?
hu umri Ya ce wallahi manzon Allah shine rayuwata.
muzaqi Kuma shi ne abin da nake ɗanɗana, wa muskiri kuma shi yake sa na maye na ɗanɗana. Mhm.
wa azkuruhu Ina tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Maulana Bashirul Islam.
indal bala yayin da wan- wani abu ya same ni wa- wani bala'i ya tunkaro ni sai kawai kawai sai sai- sai yana tana annabi me yasa wa ma kana Allah li yaz- li yu'azzibahum wa anta fihim Aha.
wa naqidihi haka na ko kishiyar ba- sun kuyan bal- bala'in me sun kuyan bala'i sauki mana to da wata rahama ta sanar sai tuno manzon Allah me yasa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin na'am wa azkuruhu kai ina tana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi gaibati in na faku mithla mahdari lokacin da kake gani na haka haka nake ko ina daki ko ina waje idan ni kaɗai nake haka nake na shigo cikin kuma haka nake babu wani abu da yake ɗauke hankali na daga kan manzon Allah ya buga misali yace ka san yadda manzon Allah yake a cikin raina yace to kamar ka ɗauki kunama ne ka sa a cikin zuciyarka tana harbin ka za ka manta da wani harbin haka san annabi yake da ni na'am wa azkuruhu ina tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama indal habibi yayin da na haɗu da- da wani masoyi
walam akun ban kasance ba li ansahu zan manta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waqtal ajnabi yayin da na haɗu da maki al mukaddami wanda yake abin gurbatawa in na haɗu da wanda zai bata min mali annaba nake tunawa shi zai min maganin ka Mhm.
ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدثر مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموتي فيه شوقا لعنصري صلاة الله ثم تلاه صلاة توكلنا إلى سبيل الرب ولولا التزاز في الجنان بنوره لما حن نحو الخلد كل مبصر وليت رسول الله كان مسعرا لبرهام نارا خالدا كل مسعري
ثم تلاه صلاة توكلنا إلى سبيل الرب وليت رسول الله كان مسعرا لبرهام نارا خالدا كل مسعر وليت يكسب دين إذلين فوقه وليت يكسب ديك ليت كجعفر عليه صلاة الله ثم تلاه صلاة توكلنا إلى سبيل الرب وليت أكون اليوم تربة نعله وليت أرى كل الأمين المبشر وليت يوما كنت شربة مائه وحامل كأس للبشير المنور عليه صلاة الله ثم تلاه صلاة توكلنا إلى سبيل الرب وعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرقيق المحرر صلاة على ياسين طه محمد مع الآل والأصحاب غير مبتر عليه صلاة الله ثم تلاه صلاة توكلنا إلى
wayannan duk maganganun da kuka ji shi Ibrahim ya kawo su cewar yana tuna manzon Allah a cikin daɗi a cikin akasin daɗi in ya haɗu da masoyi ko ya haɗu da maki ko wa- ko wata yayi me yayi haske ko duka duka duka kai ake koyawa yadda ake son manzon Allah koya mana ake yi kar ka sake zuciyarka daidai da ƙwayar zarra wani abu zai ɗauke manzon Allah daga- daga cikin zuciyarka koyaushe ga yadda ake san annabi ka kalle shi a kaza ka kalli kaza ka kalli kaza haka lamarin yake saboda ka shugaban sai ci gaba da gaya mana ne ولست أرى مستحسنا غير yace وجهه kai wallahi ban taba ganin wani kyau gairu wajihi wato face fuskar manzan manzan Allah babu wani kyau da na na taba gani da yake fus- da yake kyan da Allah ya zuba shi a cikin fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba hasa i- ita fuskar ake kyawa ce duk abinda ake siffanta shi na kyau ko me idan ka kalli fuskar annabi Allah ya- ya gwada maka ita ba za ka ƙara faɗar wani kyau ba wato an san da yadda Allah yake ko yanzu akwai wanda yake jira a gaya masa girman Allah eh to bara gaya maka misali kwaya hudu ya kace kana girma mabuwaye ne ko baka san kana girma ba yake girmar da kai ya yi shaka me ishara cewa Allah ya fi ƙarfinka ya ake yi damuna take zuwa ya ake take ɗaukewa ya ake sanyi yake zuwa ya ake yake ɗaukewa ya ake zafi yake zuwa ya ake yake ɗaukewa mun gama da guda hudun da na gaya muku to ga na kullum daren da rana wanda yake kawo rana ya kawo dare ai ya isa ko wanda ya kwantar jinjiri a cikin ya ya kwantar da jinjiri a cikin a cikin cikin mace take yawo da shi da kwakwalaki zai shiga cikin cikin ka san ba shigar da shi ake ba za ta yi mamaki ba yanzu aka ji likitoci suna ba da shawara ya za a yi yau amma ga wata kudura ta kwantar da da kwakwalaki a- a jinjiri da ido da hanci da kunne da kawai a ciki kuma ta zo ta haife shi a dinga sani tana yawa ana ganewa Allah da ya isa dai kawai ko ko ko kuna buƙatar wani abu bayan nan ai ya isa to wannan isasshen sai ce yana so ya yi wani kyau a jikin wani isasshen bawansa idan zai yi wannan kyan so yake ya ƙure wato kamar a ƙure a daka a yi abin da ba a taɓa yin wani abu mai kyau kamar sa ba idan za a yi wannan mai kyan ya za yi ana gane kuwa sai baka misali sai ya yi kyau a cikin annabi Yusufa wani abin ya kori da zatin manzan Allah amma sai wani kyau a jikin wani bawa sunan bawan annabi Yusuf an gane sai da aka tara taron mata riƙaƙƙu na zamanin duk duniyar zamanin ana ganewa sai annabi su bai ceto mun ɗauke labarin ne wani abu muke nema a ciki ɗaya annabi yusuf ya ceto kowace mace a hannunta da wuka akwai abin yankawa ya zo ya gifta ta ya gifta ya ci kwalliya suka dinga sharɓa wa hannunsu wuka ba su ji zafi ba ko ba su gane sun yanke ba sai bayan fakosa suka koci ta gane ta yanke da hankalinsu ya dawo Allah ne ke ba da labari ba ba wai ba'ishi bane ko a'a ko mutarjadun a'a Allah ne yake faɗa falan ma ra'aynahu akbarnahu ka san mutane ya yi ra'ibi yana disu to qur'ani ne ka san wannan hadisin da wannan magana da Allah ya bar ta cikin qur'ani da da da hadisi ne da kaje aka kare shi ana ai akwai wani a ciki to ƙurani ne kuma ya san halin mutane Allah sai da ya ce ne na hannun ƙusu alaika farkon surar a hasan da laƙasafi bai ma auhaina ilaika hadal ƙuran dan kan ba ku kawo wani kaulani wayan kunta min qablihi lamina la gafidina ko to yace falam suka ce falam mar Allah ya ce falam mar ra'aynahu ya ga sai da Nabi Yusufa akbarnahu suka girma shanan annabi yuzuba sau da girma shanan wa qaddana yadi hunna suka dinga yanke hannayensu nan baya magana ba tukunna to ga furici san abinda aiki ya bayar ne yanzu abinda furici zai bayar suna tashi furici suka ce hashe lillahi ba su jingina komai a kan kowa ba kowace sai da ta usuli saboda kyau hashi lillahi tsarki ya tabbata ga Allah shi ne hashi lillahi me magana ta ta biyu ke wance ma haza bashara ta ce ke mutum ne ta ma haza bashara ta ce to me wannan ta ce mala'ika ne ce in ma mala'ika ne fa wannan fa cikin mala'ikun duk ɗaya kenan mala'ika babba ne cikin mala'ikun ka gana mun to wannan duk wannan kan nasa manzon Allah ya ce lamun kyau aka bashi ni Allah ya ba wa kan kyau da Allah ya tashi ba wa manzon Allah komai ba abin da Allah ya ba wa annabi rabi kamar haƙuri Allah ya juyo annabi shi duka kamar kyauta juye masa ita aka yi duka ana gane kuwa kamar martaba juye shi akai za ka ɗauko kwandon martaba kawai aka juye ana gane kuwa za ka ɗauko kwandon me kyau za ka juye masa sai shi ce babu wani kyau da ya kai kyan fuskar manzan Allah ba za ka gani ba saboda me annaba an haɗa masa negative da positive duka sadaka babu wata mace da za ta jarrabu da shi ba wata ba ta isa mata da kai ta kalle shi ba tukuna ba lai wani abu saboda me akwai sifar dalala da jamala da haiba da nutsuwa da kwartini na Allah a tattare da shi ana gane to shine wannan shine annabinmu kace me
falaisa jamalun gairu Yace kai- wajhil mutassif babu wata babu wata jamala na kyau face a- a fuskar manzan Allah wanda yake abin lullubewa wato da bargo na farjini na'am
muradi kaunil mustafa aina ainihi bukata ta da zai yiwu a ce zamo ni ne wannan annabin na ainihin ainihin da zai yiwu fa ka gane da zai yiwu a ce kawai in an ganna ba ni aka gani ba ha Allah bi tsara haka ba sai ta ce wa illa
fa muti bihi idan haka ba za ta yiwu ba fa dama ba ta yiwu ba ai eh a ba ta yiwu ba hamo tifi sai mutu a cikin sa shauƙan dan bege da unsuri ga asali na domin da kasar na fito ba ya ce maka wa wa- falawlahu la tulfi la yadan fa innahu ba to la bazarata hadha al kauni ai shine annabi shine irin kowa sai mutu dan bege ga asalin asalin kowa ana ganewa na'am walaula latizazun fil jinani bi Gaji nurihi kai. ba don jin daɗi a cikin aljannatai dukkanin wani aljanna da ake baka labarin koramai wata giya da za- da- da- da za ka bugu shekara miliyan kana maye a cikin daɗi da wasu ƴan mata ga su nan wanda aka tsara su da tsari na kyau aka kuma ɗauke bakin ciki a cikin su ka san duk inda duk inda wa- mace ta kai mai kyau a nan akwai kuma wani ɗan abu na yawa shine Eh, ta iya tambaya ka kuɗi ta ce tana wai kun yi faɗa ana kallo shinkafa ka ta kusan ƙarya sai ta shiru an gane yayi ko ba sai ba manja ba man kuli ba ba ba ba suka kaɗa kaya za ka fita su ce ba fa komai a gidan nan kaga da ba ka yi mata magana ko wai wai kuna fushi a dole ka zo ka ce kamar yaya ce ce kamar yadda na gaya ma to a kaga dole a shirya kuma nan yawwa to ya ka zo kuka to zai ra'ayi to an shirya yawwa to ita wancan ba da ta kuɗin cefa ne Eh, Allah ya ƙara ta kawai ta faranta ma aka ce gidan talakar dan aljanna shine wanda yake da, da, da kamar duniya so saba'in kai ai shi da sha'ani fa sadaka ba Allah a kwashi gara kace
lama hanna nahwal khuldi kullu yace mufassal.
walaulan tizazun ba dan jin daɗi fil jinani a cikin aljannatai ya zama bi nuri da hasken manzon Allah bane to da kullum mubasari dukkanin wanda yake da basira yake ganewa lama hanna na hawa da kuldi da bai ji daɗin da goma a cikin sasannin aljanna ba ba ta da amfani domin amfanin baya ciki amma amfanin ya zama annabi ne a ciki da shi barayin
walaita rasulallahi kana musairan wato ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa- wa sallama wato ya kasance wato mai kunna wuta ta soyayya aha ibrahama ga shehu Ibrahim na'am naran khalidan shine ai a dawwame kullu mas'ari dukkanin kunnawa a ce an kunna ni kawai na kone ba na jin motsin komai aha walaiti yakassib aini idlaini fawqa na mani ne wato sai jana Hassan da sai jana Husaini wanda suke tagwayen annabi da suke zama akan manzon Allah suke taba jikin manzon Allah ina mani ne su Ahem.
walaiti yakassiddiqi ina mani ne sai jana Abubakar as-Siddiq wanda duk inda annabi yake yana nan idan sai manzon Allah yana gari sai jana Abubakar yana gari idan manzo Allah baya gani sai na bakar baya gani kuma haka suna tare kai da kake zagin sa har yanzu nan sai na bakar suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a makashin gidi daya kuma in ka je ka ce assalamu alaika ya rasulullah ya rasulullahi sai ka ga shi shi ma ba ka ta kiyayya baki mutane suna bada maki kullum ka duba yadda Allah ya tsara annabi a ce tashi ɗauko masa wanda zai zai zai halifarce shi kuma ya zama ba na gari ba kai kana Kano kai ne na gari wanda in aka kirgu danginku an san san da kowa ya musulunta ku dinga aunawa da hankali na'am
laifi ka ja'afari ko kuma zama kuma ni ne Ja'far Qayyar yana daga cikin mutanen da suke kama da makin Allah Eh, yana kama da annabi shi ce ina- ina wani ne shi
laiti akunu al-yawma turbatan alihi yace ina ma Allah bai tashi yana bai yi ni a gausun zamani ba ko kaza ko kaza ko kaza kuma bai ma yi ni a mutum ba kawai ya yi ni a cikin turbayar duniya a ce in yi dace wata rana manzo Allah ya zo taka ni kawai shige Disho Ibrahim kuma duk wannan wai a wajen wasu ba soyayya ba ce kowa yake jin tsoro ci gaba
walaiti arakul lil aminil ya mubashir ce ina ma ni ne aswaki ga amintan Allah wala yace araku lil aminil mubashiri wanda ke mai yin bushara a ce kawai wata yana manzo Allah ko gani kusu ɗaya ne ajiye a ce ba mutum ba ka yi ne ba aswaki kawai annabi ne ko gani ya ajiye ni na'am
walaiti yawman kuntu shurbata ma'ihi ina ma ni ne a ce a- na kasance bakon ruwa kwaya ɗaya kawai aka Allah ya harce ni kawai ta namu zala ɗauke ni shanye
wa hamilu ka'asin ko kuma in ba samu wancan ruwan shan annabi ba na zama ni ne mai ɗaukowa annabi kofi ni ne mai ɗauko kofi lil bashiril munawwari ga mai yin bishara kuma abin haskakawa a ce ni nake kawai ta na ɗauko annabi kofi ko su ɗaya ne in ajiye maza kaji ba wannan duk haka ake son annabi mutane sai sun ba hankali ka zo kana- kana ta aiki kana rubuta aikinka da kanka da masu sukan da masu yawa da masu sukan shobar haɗin da kuma masu jami'ar zagin ka gane ga shi da mana gaya muku abinda shugaba yake ta faɗa kaza kaza kaza kaza sai kuma ka zo kana cewa kai masoyin annabi ne kuma kana ja kanka musiba ina ruwanka an hako ka wajen wani me za ka iya karewa na'am
wa allilu nafsi bil wisali ina garrashin kaina wato bilin sali da saduwa da annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama ina ba zuciya ta hakuri ke zuciya ke hakuri za a haɗu da annabi
allahu ta yi annabi sallallahu alaihi wa sallama yadudu bi waslin ya yi baiwa da saduwa gare ni ya ce na sadu da shi
lil raqiqil wato muharram da ɗaya kenan ya yi baiwa da saduwa ga sasanni na wanda ke abin kyantawa
salatun ala yasin taha muhammad salati ya tabbata a bisa mai suna yasinu kuma ɗaha in duk baka gane ba shine muhammadu
mala ali tare da alayen manzon Allah wal ashabi tare da sahabban manzon Allah ghairu mubattal wannan salati ya zama ba abin yankewa ba kowane zamani ya zama ana yi wa annabi wannan salatin na'am حرف الواو وثقت برب جادلي باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف شؤوني رفعت الكل لله سيدي وواسطة المحمود باب اللطائف عليه صلاة الله ثم سلامه ثلاثا توكلنا إلى الرجل ولبي لئن شق عني بالأمين مزاره فمشهده في القلب ليس بصارف حبيب إله الأرش قد من أحبه أذكره يومي وأمسي وآنفي عليه صلاة الله ثم تلاه صلاة تسكنا إلى ذكر ربي حبيب إله الأرش قد من أحبه وأذكره يومي وأمسي وآنفي حبيب خليل خاتم ومقدم كريم عظيم خلقه عند عارفي عليه صلاة الله ثم تلاه صلاة تسكنا إلى ذكر ربي نعم حرف الواو حرف واو
وسكت برب زاد لي واو.
باللقاء أي wato ba duk ba lokacin wani abin bane eh na'am kwarai وسكت برب wato shehu mu shehu islam ya ce wasu tuna aminta da rabbin da ubangiji na da ubangiji زاد لي باللقاء في wato da ya yi min baiwa da abin da wato da tausasa
وبالمصطفى المختار shi ne abu mustafa wanda yake abin zaɓin Allah
عين المعارف wan- wanda yake shi ne ainihin masani Eh, annabi shi ne ainihin masani
شؤوني shehu ya ce lamarurruka na رفعت الكل لله سيدي na ɗaga su duka zuwa ga Allah wan- wan- wanda yake shugaba
وواسطة المحمود amma ban tafi wajen Allah kai tsaye ba wasiɗa ta annabi Muhammadu wasiɗa fil mahbubu
باب sallallahu alaihi wa sallama shi kuma dama ka san shi shine babul lataif shine babun wato wato al-lataiful na Allah gaba daya babul lataiful hamsa babun wato wato wato kofofi na tafin Allah guda biyar shi dan adam yana da wato hanyoyi guda biyar da da shi yake da karfi a wannan hanyoyin ana ganewa shi ne a jinka da ganinka ji gani ɗanɗanawa sansanawa shafawa an gane da shi ɗan adam yake iya ganewa da da ya so ya kalli abu ko ya gane abu ido ne fara tura gano mana me idan ido ya kasa sai dawo ya ce kai abin ya gagara ko ba idan ko makaho ko wani shine kasawa sai me sai tura kunne sai jiyo mana idan kunne ya je je je je je shi ma ya ka- ya kasa ya ce na almun tura ido ya kasa ido kunne ya kasa sai ce me hanci sansano mana me an shi kenan ko ido kyau yake gani sauti ƙanshi sai ɗanɗano kuɗi kenan sai taushi laushi ko kauri ko siriri taɓawa shi kenan inda ka gaza wannan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka gane to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine kofofin wayannan abubuwan dukkanin su a wajen malaman ma'arifa akwai abin da Allah yake nufi da wannan shine sirrin salloli guda biyar shine sirrin ai shine sirrin kaza shine sirrin kaza duk gashi nan dai to annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babul lataifu na'am لئن شط عني بالأمين مزاره na in mazaruhu idan wajen maziyartar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shatta anni ta yi nisa gare ni la in la in mazaruhu la in mazaruhu shatta anni bil amin idan wajen maziyartar annabi sallallahu alaihi wasallam yake am- amintaccen Allah ta yi wato wa- wahala gare ni in tashi in je Mad- Mad- Madina wasu ba sun kare haka akwai lokacin da aka ce kada kowa ma ya fito daga girginansa ba ma ya iya fito ba kamar me kenan lokacin corona to irin wannan abin ya samu zamani a duk maka sai dai kai hakuri to idan wannan abin yayi min fauti sai ce me فمشهده في القلب wato matsokacin annabin da da ziyarar annabin a cikin zuciyata laisa bisari da zama abin juyawa ba koyaushe annabi yana nan ni Mhm.
habibu ilahi al'arshi manzon Allah masoyin ubangijin al'arshi ne Wa- habibu ilahi al'arshi Aha.
idman uhibbuhu idima fili saboda haka ni Iba- Ibrahim uhibbu na san annabin nan Allah ma da kansa yana san annabi balle ni bawa
wa azkuruhu yawmi ina tuna annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan rayuwar tawa wa amsi kuma ina tuna annabi a cikin jiya jiya ta wa anifi ina tuna annabi a cikin gobe na ma sai na- sai na tuna annabi
habibu ina mu'amala da annabi ina tuna shi tun ina alimul arwa haka a cikin wannan alimin na na na dukkuna ta hajjar lahira ma haka nake tare da da annabi mhm habibun manzon Allah masoyin Allah ne khalilun guda ɗayan Allah ne khatimun shine tukamakin annabawa wa muqaddamun kuma shine abin gabatarwa cikin annabawa karimun manzon Allah ne karamci ne azimun me me Kulu.
girma ne na'am khulquhu inda arifi yawwa in azimun khuluquhu wato ma- manzon Allah mai girman dabi'u ne inda arifi a wajen wanda yake masani ne Allah ya girma Allah ya sawa manzon Allah wato a dukkanin dabi'un girma babu abin da manzon Allah zai kace da kaza yayi in yayi kawai haka ne kuma duk abin da manzon Allah ka gan shi akan abin haka Allah yake yi nufi yayi ba za ka gan shi yayi tagumi misali na nake ma Allah sai ke kwaye tagumi idan gan shi a tsaye sau ka ka ka zauna haka Allah yake so ka tsaya wa mata kuma rasulu ba ku zuhu mana wa mana kuma anu kai shuru na'am
bashirun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai mai yin bishara ne nazirun mai gargadi ne aqibun shi ne wanda babu wani annabi bayan sa wa sana'uhu yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuwa bihi ja'ana al-furqanu da shi alqur'ani ya zo mana ba'da suhaifi bayan littattafai na annabawa yayi alhamdulillah kara lafiya amin